Makon ya ka Allah subhanahu wa ta'ala ina kara taya mu murna da Allah kara aka da zuwa lokaci kuma sake samun taro a wannan majalisi mai tarin albarka a cikin masallacin Hajji Abubakar Aliyu rahimahullah wanda yake a wannan kawo fara da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa wannan dana ya samu tsari kamar da aka samu gudanar da tafsiri na mata daga kungiya ta Nisa'u Sunna ta kasa mu lokal gama wadda muke saurara daga bakin Amira wato shugabanin sakona malama ta da Amira hannu to yau ma insha Allah mu da daura tare da Allah ne ya tafi malama Fatima Muhammad Barida Allah subhanahu wata'ala ya mu da ruwa mu ji daidai mu kai daidai mu isa da daidai da mu ta mu kamar ke yi duk wanda ya surutu ta mutanta mu da domin da mun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara a matan da ta sake tambayar abin da aka ba da to kuma har yanzu hukunci na kai dukkan wanda za ka yi nuna a cikin masallacin da ake cewa ƙara samu wa ƙara rasulu ba sallallahu alaihi wa sallam har yau wannan yau har tana Allah ya san da wani da Allah ta ba da haɗin kai kuma masu yaya da Allah ya yara yara sun fara zuwa mun nan sun fara zuwa iyaye ba ta ɗauki a wajen da masu kuri a yaran ƙananan yara a yi da su masu yawo a yi da su da suka daidaita amma da sun kusa mai adalci suna yawa su kuma kama iyaye an ba ta haɗe da Allah ya bada zan gudu tare mu tsira tare wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah hamdan hamdan wa shukr lahu shukran shukran wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanihi ila yawmiddin سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وانا ماتا مساء البركة نيمك سلمة سلمة أن الجنة سلمة musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ina mana murnar sake samun dama da zarafi na halartar wannan majalisi domin yarjewar Allah ne ya hore maka rayi ya hore maka lafiya sannan ya baka dama ya amince maka ka fita ka tafi gurin neman alkhairi wata yar uwarki tana nan zaune gida tana bacci wata yar uwarki tana nan zaune gida tana romanka ke Allah ya tsamo ki ya turo ki zuwa gurin da zaki saurari Qur'ani don ki gyara rayuwarki da rayuwar yaranki ina fata za mu ba mu junanmu haɗin kai yin shiru domin sauraro domin Allah subhanahu wata'ala ne ya wannan jan kunna na farko dai dama mun san a masallaci muke wa annal masajida lillah fala da umma Allah ya ahada kada mu ambaci wani Allah a cikin masallaci kada mu yi surutun gaira ba dalili wanda bai shafi hidimar ubangiji ba kada mu yi kasuwa kada mu yi komai wani abu sabanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya yarda wannan doka ne daga gare shi kuma sannan Qur'ani muke karantawa dan neman mafita a rayuwar mu nan ma Allah ya ƙara gaya mana wa iza qara'atul qur'ana fastami'u lahu wa ansul la'allakum tashkurun ko to duk dai irin ire-iren wannan jan kunne daga Allah subhanahu wata'ala gare mu yake aiki mata muna manta cewa mun shigo cikin masallaci sai kaji an kaure da bayanai Allah ta'ala ya taimake mu ya kuma gafarta mana kurakuran mu za mu ci gaba da karatu daga yadda muka tsaya insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
a wannan ayar tana ɗamfare da bayanan jiya kusan ya kamata a ce mun kai ta kusan shine zai ba mu ma'ana cikakkiya na bayanan baya saboda lokaci muka takaita muka yanke Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin wayanda suka kasance idan musifa ta same su duk bala'in da ya same su mutuwa ne gobara ne kaɗa ne ciwo ne karayar arziki ne duk abin da ya same su su abin da suke faɗi shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba sa wani hayaniya ba sa koke-koke ba sa zargin wata ba sa zargin wani ba sa raba ɗayan biyu cewa wani abu ne daga gurin wani shaidani ko daga gurin wata shaidaniya sun yadda daga Allah ne kuma Allah shine zai musu magani to Allah sai ya ce mana ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wayannan mutanen su ne suke da salati daga Allah da rahama daga gare shi in an ce salawat kamar wata yadda ce da aminci kamar yadda na faɗa yanzu gaisuwar 'yan aljanna ita ce salamun salam gaisuwa ce ta girmamawa Allah subhanahu ya ce to wa'annan mutanen suna da wata gaisuwa ta girmamawa a cikin fadar Allah da kuma rahama Allah ya yi musu alkawarin zai musu rahama game da abin da ya same su domin annabi ya gaya mana babu wata masifar da za ta shafi mumini har sai Allah ya kankare masa wani abu na da zunubinsa. Don ƙarshen hadisan rana yana cewa hatta shaukata tu shafuha, ko da ƙaya ce ta soke ki. Idan kika yi tuntuɓe, Allah sai ya kankare miki wani zunubi sakamakon wannan wahalar tuntuɓe da kika yi. In kika faɗi, Allah sai ya kankare miki wata zunubi sakamakon faɗuwar da kika yi. duk abin da ya taba zuciyar mumini sai Allah ya yi mishi kafarar wani daga cikin zunubansa to Allah ba a baya samar da wani jarrabawa ba tare da ya bada sakamako akan ta ba yace wa ulaika humul muhtadun kuma wayannan sune mutane in kana neman suwaye shiryayyu to wayannan mutanen sune masu yadda da duk abin da ya same su Allah ne duk abin da ya same su sun yadda Allah shine ya jarrabe su sun kuma san cewa alkawari ne na Allah akwai jarrabawa a cikin rayuwar duniya sun kuma san cewa shi mumini baya taba gudanar da rayuwarsa sai ana jarrabansa duk wanda ya ga wata fitina ba ta samunsa shi rayuwarsa kullun normal normal ne ba jinya ba bacin rai ke komai naki normal to akwai alamar tambaya akan imaninki wanda ya ga Allah ta'ala ya jarrabe shi wata akan wata damuwa bata wannan bata kauce ba wannan ta karu wannan bata kauce ba wannan ta karu malama suka ce wannan alama ce ta Allah yana son ki domin da kuncin ranki da bacin ranki da ciwon jikinki da walhalin rayuwa sune za su tara miki ladan da zai kai ki zuwa ga aljanna so mumuni kar ya damu kansa ganin cewa bai ji dadin duniya ba dama duniya bamu zo dan mu ji dadi ba annabi ya gaya mana me ai duniya kurkukun mumuni ce aljannar kafiri dukkan daɗin da kike ji a duniya in ma ke mai wadata ce to tamkar kurkuku kike in kika je lahira kika ji wani irin daɗi ake ji a lahira sai kiga ashe a duniya baki ma san wani abu shi daɗi ba jin daɗi yana lahira ƴan uwa mu nemi lahira sau da ƙafa mu miƙa wuya gaba ɗaya don neman mai yardar Allah subhanahu wa ta'ala.
إن السبا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
Allah subhanahu wata'ala ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah dutsen safa da na marwa Allah ya keɓance su wani ɓangare ne na bautar Ubangiji wasu bagire ne da Allah ya samar da su don me don aiki na bautar Ubangiji, ya ce, "Faman hajjal baita awi ita mara, duk wanda Allah ya bashi dama ya yi aikin hajji ko aikin umara." Ya ce, "Falajina alaihi ayya tsawafa bihima, babu laifi a gare shi yayi dawafi a tsakanin wa'inan duwatsu guda biyu ya kai safa ya kai marwa yana daga cikin rukuni na aikin hajji kuma yana daga cikin rukuni na aikin umra duk wanda ya je umara wajibi ne akan shi yayi dawafi ya kuma tafi ya je ya safa da marwa haka nan wanda ya je aikin hajji yace wa man tadawwa a khair wanda kuma yayi dawafi na nafila wannan shi yafi ya mishi alkhairi misali bayan kin yi dawafi a kin zo kin yi umara ta, ta farko wanda daman ita kika je yi ko kuma kin yi aikin hajji kin kammala to sai ki fita wajen makka ki sake dauro sabuwar umara ki sabuwar niyya dan mutun yana da kokari a fita ɗaya zai iya yin aikin umara sau biyu sau uku akan fita ne a je a ɗauko niyya a wani masallaci da yake waje da madina sai ka dawo ka zo ka yi aikin na umra to shine Allah yake faɗin wanda ya maimaita wannan nafila ta umra shi yafi alkhairi kun ga dai ba zai yiwu a ce wannan ya zo yayi na wajibinsa kun sa akwai malalata irin masu halin na wanda su zuwa ma irin kaman wasa suka ɗauke shi kullum suna tafe gani suke sun yi sun daɗa ba ke yar uwata talaka da kika tafi da kyar ba za ki ji ba kya son bacci ba kya son kwanciya kawai yaya za a yi ki ta nana ta ibada me za ki Allah ya yarda da ke to wannan yan hutun za ki ga in sun yi dan sau ɗayan na ai sun yi na farilla kawai su ba sai sun yi wani na nafila ba to amma sai Allah ya ce yin na nafilan alkhairi ne duk wanda ya samu dama ya je yayi na wajibin to fa ya samu yayi na nafila fa inna allaha shakirun alim Allah mai godiya ne masani ma'ana idan har kika rubanya aikin Allah ya gode miki kidan Allah abinda Allah zai yi miki godiya biki jiki na san yin shi ba duk wanda ya samu damar aikin haji kada yayi wasa da nana ta dawafi kada yayi wasa da nana ta umra domin me Allah ya nemi ki godiya da yin hakan da kika ya san kin wahala kina ƙara jin wahala amma kika ji sai kin sake yin aiki don yi mishi bauta da da'a Allah masani ne Allah mai godiya ne
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
wannan ayar abu huraira ya ce wallahi don wannan ayar da ta kasanta yasa na zama mai yawan hadisai mai yawan ba da labaran hadisai ba don haka ba da ba zai dinga fidda hadisai ki dinga jin rawahul abu huraira rawahul abu huraira ya ce don yana taka tsantsan karye wa annabi shishigi kar ya faɗi wata magana da kuskure kada ya faɗi wani hadisin da annabi ba haka yake nufi ba ko bai fahimce shi daidai ba amma in ya tuna wannan ayar sai to ai faɗan shi ya fa alkhairi ko da zai yi kuskure wajen furucin tunda babu ganganci a ciki. A nan uwa mata yana da kyau ɗaliban ilimi, kada ka faɗi magana ka ce annabi ya ce, alhali baki san gun da annabin ya ce ba. Haka kawai magana ta roman ka sai ki ce, ai Allah ma ya ce kaza, ai annabi ma ya ce kaza, ba a yin wannan. Kada ka sake ka faɗa sai abin da ka ji ko ka karanta ka jin ma in ji kika sai kin tabbatar shin malamin da ya faɗa din wani irin malami ne malamai ne da gaskiyar magana hadisan su ingantattu ne malamai ne da gaskiyar magana in sun yi magana gaskiya suka faɗa babu wani kurakurai a ciki to kya iya maimaitawa domin su masu bada hadisin suna taka tsantsan wajen faɗan romanka yace ba don wannan ayar ba da ta ƙasa da ita wallahi da ba zan yaɗa hadisan da suke kaina ba. Luman bin Bashir ya ce, wallahi in na tuna wannan ayar sai na ji idan da a ce zan yi laifin da za a yanka ni, me yankan ya ɗaura wuƙa a wuyana, wallahi ba zan bashi ya kai jijiyar da za ta raba ni da raina ba sai na yi sauri na faɗi hadisin da na manta ban faɗa ba. sai ya isar da wannan saƙon mata wannan ayar ta ne mana gargaɗin kada ki ɓoye ilimin da kika sani kowane irin ilimi ne ilimin addini ne ilimin karatun boko ne ilimin zamantakewa ne ilimi na rayuwa ne na sana'a ne musulunci bai yadda ki san abu ki ɓoye shi ba duk ƙanƙantar abin da kika sani ki isar da shi Allah ta'ala ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda wa'annan wa'anda suke boye abinda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da su minal bayyinati na daga hujjoji wal huda da kuma shari'a ma'ana daga ayoyin Allah subhanahu wata'ala ko kuma wata hikima da Allah ya baki da basira kika san wani abu to wanda suke boyewa yace min ba'ad ma bayyanahu linnas bayan an bayyana musu abin ya fito fili a mutane cewa sun sani yace ulaika yal'anuhumullah wayannan mutanen Allah ta'ala ya la'ance shi wa yal'anuhumullah inun kuma masu la'anta sun la'ance su malama suka ce la'anar Allah ita ce barranta da afuwarsa in Allah ya la'ance ki ba kya da tunanin samun wata afuwa a gurinsa la'anar mala'iku da ta mutane shine mungayen kalamai da za su furta miki a duniyance ko a lahirance ko kin ji ko biki ji ba za su yi ta gaya miki baƙaƙen maganganu wanda ke baki san ina za su kai ba ta. saboda haka fitar da ilimi wajibi ne ga kowa musamman iyaye mata duk wata uwa ta ɗauka kanta ita makaranta ce. Duk ƙanƙantan ilimin da kike da shi ki ɗauka cewa ke mai karantarwa ce. Babu wanda zai zama bai san abin da zai gwada wa ‘ya'yansa ko ƙannansa ba. Wallahi ko tsafta kika gwada wa ƙanwarki, za ki ga akwai yara ‘yan mata masu bazar-bazar ɗin nan ba su damu da gyara ba, ki kira ta ki ce haba wanci. Mace ai ‘yar gyara ce, kalli gashi yanzu Allah ya ki da kitso kalli farsanki kalli kafarki ki nuna mata hakan ba daidai bane tun kina yi tana jin haushi tun tana kina yi ba ta so har za ta gane wata ran kin ga ta dawon ka sai ta baki sha'awa kuma yan uwa mata wannan abun fa wajibi ne har ga kishiya kishiyar ki kazama ce ba ruwanta da gyara ƴaƴanta kazamai ke kin wanke naki taskin gyara a kishiyarki bata iya girki ba in kika girki mai gida ya ce siɗi ran girkinta yana haɗa fuska zai cokali biyu cokali uku kuma ta gane o ni ko me yasa rai baban wani baya cin abinci sosai yanzu a gida yar uwa ga ya mata me sirr yan sai ki samu irin amaran nan sun miki miya ga nama ga mai amma miya kina kai bakin ki tsami ‘yar uwa gaya mata ‘yar kanwa na ɗan ɗiga, gaya mata soya ta kika yadda ya kamata ƙarnin nama da warin kayan miya duk suka fita, gaya mata menene sirrin girkin ki, a wani ɗan spices kike da shi kin sayo a gurin aiki sai ki ɗan saka kaza da kaza, gaya mata ta dai shina ko da ba ta da halin siya ta saka. Wani abin ya faru a garin nan wasu shekaru masu yawa a wani babban gida wanda ba sai na faɗa ba. mai gidan ya yi doka kamar yadda iyayenmu suke doka cewa ba sa cin kafin zabuwa ko idan aka zauna aka shirya masa miya ya tunga ce kai wancan ranar girkinta wallahi masha Allah sai ka ci abinci har kai ta ƙari kuma wallahi gidan dattawa ne su wa'ancan suna nan suna bin doka ranar girkin su ya ta bar min dai haɗa min shayi kawai ita kuma mai saka kafin ashe kafin take sakawa a boye duk abin da suka saka ta saka sai ta dan diga kafi da kika san ba zai cutar ki ba ba zai cutar shi ba su ma ga ya musu sirrin mai kice da Allah rabu da shi dan kafi dai nake dan sakawa shikenan ga shi kin ga ya ci yana santi kuma kin bari ran girkin ta bai ci ba yar uwa kin boye ilimi fa to wallahi yan uwa mata ire-iren gyara da ake nema yana hannunmu kuma don Allah mu yi ƙoƙari mu yi gyara. Allah ta'ala ya taimake mu.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
Allah subhanahu wata'ala ya ce, Illallazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa'ula'ika a tuba alai. Ya faɗi wancan mutanen masu laifi ne masu ɓoye ilimi ko? To sai ce, sai dai waɗanda suka tuba, wa aslahu kuma suka kyautata. Da kin ɓoye ilimin to amma yanzu kin tuba, Allah ka yafe min ban san cewa laifi ba ne, wa aslahu kuma su kyautata. wa bayyanu sannan su fitar da ilimin da suka ɓoye ɗin abinda da kika ki gaya mata shine sirrinki gaya mata daga wannan lokacin da kika fitar da sirrin kika gaya mata gaskiya ta fahimta Allah ya ce fa ulaika atubu alaihim wa'annan nayi musu afuwa a gare ni Allah zai yafe miki laifin da yake ganin da ya baki saboda ɓoye laifin ilimi da kika shina ilimi a gurin musulunci abu ne mai faɗi wanda ba a so a ɓoye shi yanzu idan ‘yar uwarki bufulatana ce mijin shi ma bufulata ne saboda zalunci a cikin gida sai su zauna su juya harce su ta yin fulatancinsu ba kuma za su koya miki ba ke kuma abin yana taɓa miki da biki san ko zancen kimare ake yi ba shi yasa musulunci ya haramta wannan ma haramun ne masu yare in suka haɗu a guri sun san da wacce ba ta jin yaren to ka su yi yaren su yi hausa kowa ya fahimta saboda ku fahimci kuramai in kuna ta labari sun ninga datse ku suna ya fatan ku me kuka ce saboda me ba sa gamsuwa sai su ga kaman koma zancen su ake yi so a fito da ilimi fili in ke kin faya son yaren to ki yi kowa ma ya koya wata yarinya ta ce min wallahi mamanmu bakarkariya ce amma ba ta taɓa yi mana kare karen kuma tana yi da ‘yan uwanta za ta kira su a waya kuma tana yi da babanmu amma mu ko mun gwada sai ta amsa mana da hausa ba ta so mu koyi yaren wai me ya sa sai ce me yasa biki tambaye ta ba aini abin da na shina shine masu yare ma suna kishin ‘ya'yansu su koyi yaren za ki ga fulani ni ina da ruwan fulani gaskiya amma kunnan baya jin fulatanci sau da yawa ko a mota wallahi sai ki ga fulatana tana ta mun fulatanci irin kana dariya kawai dai oho ba dai ji kai ba ai daga ganin ki fulatana ce ke dai ba kya sanyi ne although ban iya ba amma suna min kallon ba fulatana so duk ba fulatani in ya ga dan uwansa ba fulatani so yake yi yaran da shi so ku fitar da ilimi mata mu koya ilimin lugga wani abu ne mai mahimmanci da annabi ya tashi sahabbansa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa su je kawai su koyo don me idan baka san yare ba to in an zo da yaƙi za a iya cinka da yaƙi ba tare da ka fahimta ba sabai da yake jajartattu ne wata shida annabi ya basu amma an samu wanda a wata ɗaya ma ya je iya yaren ya dawo wata ɗaya za ku ga shi yasa yanzu ɗalibanmu masu tafiya Madina nan sai a ce an ba su wata shida na koyon lugga daga can suka ɗauko wannan tsarin so koyon yare abu ne mai mahimmanci kada ku daina ilimi na yare ku koya wa wanda bai sani ba tunda shi kaɗai kika iya ke ma ki sanar da abin da ke ma kika shina yace wa ana tawwabur rahim na kasance ni Allah mai gafara ne mai yafiya ne Allah ya yafe mana
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar duk wanda suka kafirce suka mutu akan kafirci ma'ana yanzu a matsayinki na musulma haka kawai shedan ya raya miki sai ki kafirta biki dawo cikin hankalinki ba kika tabbata akan kafircin har kika mutu mun ji shi bambara kwai ko mun saba kullum a shiga musulunci ba mu saba jin fita ba wai ya zubilla kuma ana samu a yan taƙin nan ma mun samu wannan kisa-kisan sosai a cikin azare so amma muna neman tsari ga Allah kullum mu ƙaruwa muke so ba raguwa ba Allah ya ƙare mu ya ƙare mu da masu amfani yace ulaika alaihim la'anatullahi wal mala'ikatu wan nasu ajma'in la'anar Allah ta tabbata ga wa'inan mutanen da suka fita a musulunci suka dawwama akan kafirci har mutuwarsu yace wal mala'ikati wan nas ajma'in da mala'iku da mutane duk sun tsine musu kamar yadda na faɗa la'anar Allah shine barranta da samun ni'imarsa barranta da samun yafiyarsa barranta da samun falalarsa la'anar mutane da aljanu kuma shine mai maganganu da za a yi ta faɗa na ɓatanci yanzu kin santa wancan ayar anguwarki ce ta dawo kafira ai dole akwai abin faɗa to wa'annan kalaman mungayen da za a faɗa shine la'anar da ake musu din Allah ta'ala ya ce kalidina fiha la yakaffafu anhum al'azab wala hum yunzarun za su tabbata a cikin ta ita me ita la'anar da suka samu kansu a ciki sun mutu suna la'anannu kuma za su tabbata a cikin la'anar makoma ina za ta kasance wutar jahannama khalidi na fiha la yakaffafu anhum al'azab ba za a sassauta musu azaba ba domin me malama suka ce azabar lahira kullum hauhawa take yi azabar yau to ta gobe ta fi ta tsanani ta gobe ta jibi ta fi ta tsanani kullum hauhawa take ba ta sauka walahun yunzarun kuma ba za a jiraye su ba ba wani sassauci kawai kullun azabace kuma kamar zamu ga kamar nan a gidan yari duk wanda aka Allah ya jarraba da zaman gurin azabar da suke ba misali da an fara miki da bulala 12 idan laifinki ya hada da bulala to ana tafi akwai watannin da zai dawo shida shida akwai watannin da zai dawo uku uku akwai watannin da sai a sauke bulalin a barki da a shara kaza da kaza abubuwa dai na wahala so wannan azabar duniya kenan da take mai sauka ƙasa azabar lahira Allah ya ce ba a sassauci a kanta kullun hauhawa take yi Allah ta'ala ya tsare mu da azabar lahira Oke wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim Ubangijinku shi ne Allah shi shi kaɗai. Kowa ya da Allah subhanahu wata'ala shi ne Ubangijinsa shi shi kaɗai bai da abokin tarayya ba a haife shi ba bai haifa ba, bai da mata bai da aboki. La ilaha illahuwa, babu wani sarki koma bayansa. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mere mai rahama mai jin kai ko malama suka ce ar-rahman ar-rahim a wani lokacin ana daukan ta ismin lahil a'azam kalmar ar-rahman ar-rahim kika sa ta da sunan kebewa ita ce sunan Allah madaukaki na addu'a Allah zai karba miki wasu kuma suka ce a'a al-hayyu al-qayyum al-hayyu al-qayyum lokacin yin addu'ar ki maimaita wannan kalmomi ki faɗi abin da kike so a gurin Allah Allah zai miki wasu kuma suka ce a'a malikal mulki zul jalal wal ikram so duk wa'annan guda uku yar uwa kar ki bar su in ma wannan din ne in wancan ne in wancan ne duk haɗe suke dinga kawo su a lokacin addu'ar ki ki bijiro su kuma ki faɗi addu'ar da kike bukata Allah ta'ala zai amsa miki
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna fi kalƙi samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar wal fulki wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musaqqari bayna as-sama'i wal ardi la ayatin amma awa liƙaumin yaqilun Allah ya ambaci wasu abubuwa masu muhimmanci wasu abubuwa da ke da kanki idan kika kare musu kallo ba sai an miki wa'azi ba sun miki wa'azi sai dai in baki da imani Allah ya ce shin buku duba ba ga irin wa'annan abubuwan yace inna fi khalqis samawati wal ard lalle cikin halittar sammai da ƙasai ka duba sama ba ta da gufa tun daga farkonta har ta, kuma haka take har ila ƙarshen yadda za ki samu ƙarshen da ba za ma ki samu ba babu wata gufa da ta tokare ta ki duba ƙasa Allah ya yarda ki taka ta ki tsaya a kanta da ya ga dama in kika taka ƙasa sai ki birma shin wannan bai ishe ki abin tintintini ba abin da zai dawo da hankalinki jikinki ba shin bai isa ki fahimci Allah shi shi kadai bane babu abokin tarayya gare shi ba yace ba nan ba yace wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas yanzu ba ku yi mamakin jirgin ruwa da yake kan ruwa yake tafiya a saman kogi ba dukkan kayan da ya kai ya kawo jirgin sama bayya lodansa sai jirgin ƙasa ya zo ya loda da motoci da kayan mutane duk wani abin da mutane suke amfani da shi sai ya zo ya loda sai ya hau cikin ruwa kuma ba zai nitse a cikin ruwan ba cikin hikimar Allah ya yi tafiya da wannan kayan tsawon lokaci wani jirgin ruwa da kwanan nan na gani suna ce duk duniya ba wanda ya kai shi wallahi hawa beni hawa hawa ne a cikinsa banda bangaren kaya iya mutanen da suke ciki ya ishe ki ki kalli girman ubangiji ki yadda da shi amma fa akan ruwa yake yana dauke da kayayyakin da mutane suke amfana da shi yace bai ishe ku abin tunani ba shin ba ku ga abin nazari a wannan ba ba ku gane girman Allah da hakan ba yace wa ma anzal wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardh ba'da mautaha da abinda Allah subhanahu wata'ala yake saukar mana daga sama na daga ruwan sama sai ta raya mana ƙasa bayan ta mutu yanzu duk jeji in ka zaga busasshen jeji ne babu komai idan Allah ya sauko da ruwan sama kawai sai ki ga ciyayi suna fitowa su da kansu ba ma sai an dasa su ba ciyayi da kansu sai su farfado bayan da sun mutu yanzu in kin je gurin ba za ki gane ina irin da idan an yi ruwan zai farfado ba amma Allah ya tanade shi ya ajiye shi a gun da yake daga sun samu ruwan sama sai kiga suna hayayyafa in kuma wannan bai ishe ka abin tunani ba bai ishe ka ka gane akwai Allah ba akwai mai tasrifi a cikin wayannan sha'anin ba kai ka san dole akwai mai juye zamani yace wa basa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah yace ya watsa dabbobi a cikin ita wannan kasar kuma shi ke tasrifin arrih iska ba ku yi mamaki ba yanzu sai ai wasu kwanaki wanda Allah ya bawa wani ilimi na sanin yanayi sai ki ji sun ce ai iskar sanyi ta shigo ai wannan iskar ta damuna ne ai wannan iskar ta bazara ce dukkan iska tana da yanayinta kuma tana da abin da take bayarwa yanzu masana aikin gona sun sani da sanyi iskar sanyi ba ta ba da yabanya sai an yi wasu 'yan dabarbaru amma a damuna iskar damuna daman kai tsaye barbara ce ga dashe ko ki shirya wa fitowarsa ko karki shirya Allah zai fitar da shi so iska kadai a bar mutum yayi tunani ne akanta wata lokacin ta zo zazzafa wata lokacin ta zo mai sanyi wani lokacin ta zo matsakaiciya kuma Allah ya san dalilin da ya kawo ta da zafi ya san dalilin da ya kawo ta da sanyi ba iyawarki bane ba sanyewarki bane sanyewarsa ce shi yadda ya canja miki yanayi a lokacin da ya dace a canja sai ki ji ana ala ai sanyi ya fita yanzu ka yanzu ai mun shiga damuna ta kawo wayanda suka san abun har kwanaki sun shina akwai masu ilimin sanin yanayi kwanaki kaza ne ran kaza ga wata iskar kaza za ta canja ba kwa ganin sai mu samu mu ne mura mu ne yara a ta samun matsaloli don mu canjin yanayi in ya zo to wannan iskar ilimin ta yana gurin Allah shi ya kage ta shi yake sarrafa ta kuma yace wa sahabil musaqqar bainas sama'i wal ard da gajimarai waɗanda abin zai baki mamaki daga sama ba a rike su da kowace sarƙa ba daga ƙasa ba a rike su da kowace gufa ba kowa ya kalli gajimare ya gane ya masa kallo na fahimta ba a sama yake ba kuma kashi nan ba a ƙasa yake ba sai Allah ya masa izinin ya narke ne sai ya zama ruwa sai ya sauko amma gajimare ba a sama yake ba bai ishe ka abin mamaki ba shin sarkin da yake sarrafa wannan al'amarin bai isa a jinjina mishi ba bai isa a miƙa mishi wuya shi shi kaɗai babu wani abin bauta sai shi ba muke jin wasu wasi muna raba ɗayan biyu game da sha'anin Ubangiji, shi ke yin wa'inan ayyukan fa da ke baki isa ki ba, kuma duk wani mai yi bai isa yi ba, babu wanda ya isa ya ce yau shi yake ba da isa daidai da ta'awa ɗaya. Ku tambayi marasa lafiya, ke da kike numfashi mai kyau, ki sha iskar ki yadda kike so, ba ki ma san ta yaya iskar take zuwa ta same ki ba, sai kika samu larura ta jinya. jajinyar in ta tsanani sai a ce har sai an sa miki iska ta oxygen gashi dai shi ma hikimar oxygen din dole daga hidima daga arzikin Allah aka tanade shi amma yanzu ta zama wata killacacciya ne wanda aka yi mata wahala yar uwa sai a ce biya zaki wani mai kuɗi da yayi wata jinya ya farko ya dawo hankalinsa aka cire oxygen din aka masa lissafin kuɗin da ya sha na oxygen sai ya ce ya ƙara gode wa Allah ya ƙara yadda girman Allah abu wayayye ne tun da nake raye nake shan iska kuma mai daɗi ba cikin wahala ba yanzu cikin wahala nake shanta da ƙarfi ni na san me nake ji amma wacce aka killace aka yi wa wahala ita nake sha kuɗin da aka caje shi sai ya ga ashe da duk wannan kuɗin da yake da shi da biyan irin wannan iskar yake yi da kwata-kwata ya zama fakiri. so ‘yan uwa iska a bace da za mu yi wa Allah subhanahu godiya a kanta. Kusan ita ce abin da ta fi muhimmanci wanda Allah bai yadda ma sai kin fita ki nemo ta ba, kina kwance ɗakin ki za a turo miki taki. Dukkan arzikin duniya sai kin neme shi. Ga ruwa, in babu ruwa a gidanki babu kwanciyar hankali, a je gun mai ruwa, a koma, a je a koma, in ba wuta ba sola ba ba abin da zai daga miki ruwa kin shiga tashin hankali amma dai shi in kika yi wahala zaki nemo shi to Allah sai ya ga iska ta fi dacewa a same ta ba tare da an yi wahala ba don idan an ce sai kin jira kin nemo wacce zaki sha numfashi a to ai zaki mutu kafin nan ki samu Allah sai yace ya sake ta kowa ya sha don ci- don rahamarsa kafiri da musulmi da fasiki da duk wani mai saban Allah ma zai ja iskar numfashi lafiya lafiya wannan yana daga cikin ni'imar ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon gode masa akan ni'imar da ya mana yace la ayatin liqaumin yaqilun wannan ayoyi ne wannan abin dubawa ne amma ga suwa ga masu hankali kadai duk wanda baya tintintini akan wa'annan al'amuran to Allah ta'ala bai dauke shi mai hankali ba duk mai hankali ya kamata ya gane girman Allah ta gurin irin wa'annan abubuwan dubawa
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن
Dubai
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
wa minan nasu man yattakizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah Allah ya ce daga cikin mutane duk da irin wa'inan misalan da aka kafa mana amma akwai wanda suke daukan wani koma bayan Allah kuma su so shi irin soyayya da ake wa Allah subhanahu wata'ala su yadda da shi su yadda da abin da yake faɗi kuma wannan abin dukkanmu ne kin san Allah shi ya halice ki Allah shi ya ƙage ki ya baki ni'imomin da ba za su misaltu ba amma sai ki ajiye wani bokanki a gefe sai kin karbi umarni a hannunsa kuma dukkan kowa yana da abin da ya gamsu da shi wani mai mulkin wallahi in ya shirya tafiya gobe zai je shiga Abuja idan irin wannan malaman suka kira su suka ce gobe fa kar ka fita akwai target shikenan ya manta girman Allah ya manta Allah shine mai bada kariya wallahi ba zai fita ba domin jin maganar da suke yi ta bokayensu da masu tsafin su ya fi karfin yadda da suka yi wa Allah subhanahu wataala kuma ke ma mace akwai irin naki kamar yadda na faɗa in kika yadda wata ko wani ya gindaya miki sharaɗi wajen biyo Allah subhanahu wataala to ke ma kin yi irin wannan soyayya da Allah baya so ki ajiye wani kin yadda da shi kamar yadda ake yadda da Allah yace wallazina amanu ashadda hubban lillah amma waɗanda suka yi imani suna tsananta soyayya su ne ga Allah subhanahu wataala ba wani wanda ya isa ya dora ki akan wani tsari ya ce karki kaza alhali Allah bai ce karki ba in Allah bai shar'anta cewa kar ayi abu ba to wani malami ko wani boka ko wani mai tsafi bai sai gaya miki yadda ba dukkan wani shar'i da wani zai sa miki sabanin shari'a ai ba abu ba abun bauta biyayya a saba Allah subhanahu wata'ala yace wa rawayar allazina zalamu izira wal azab annal quwwata lillahi jami'a yace yaya ka gani game ga masu zaluntan kansu shin yaya ka gani lokacin da suka ga azaba baro-baro izira wal azaba annal quwwata lillah lokacin da suka ga azaba baro-baro ga tanan Allah zai azabtar da su zancen cewa kin yi waccan da'ar kin mamanta kuma Allah ya tabbata yanzu yau zai hukunta ki yace yaya ka gansu wani irin tsoro suke ji wata irin damuwa suke ji wani irin fargaba ne suke ji a lokacin da suka suka gane annal izzata lillah lalle duk wata daukaka tana nan gurin Allah jami'an lokacin da kika gane girman Allah shine lokacin da alkiyama ta tashi nan duniya kin yi ta badakalarki kin bi malamanki kin bi bokayenki duk abin da suka faɗa kin yi Allah ya ce yaya aka ganki lokacin da aka zo filin alkiyama kika ga azaba ɓaro-ɓaro da idanki kuma kika gane Allah shine Allah buwaya tana hannunsa ga baki ɗaya babu wani wanda ya isa ya buwaya a lokacin shi malamin naki ma bai isa ya tanka kansa ba Allah ta'ala zai yi tambaya ga bayi manil milkul yau ina wani mai mulki a yau ina wani mai sani a yau it duk sarakuna sun yi shiru shugabanni sun yi shiru ke ma uwar gida isasshiya da sai kin faɗa ake bi kin yi shiru ke da kanki zaki ji a ranki lillahi wahidul qahhar wancan shi ma basarakin zai ji lillahi wahidul qahhar duk wani mai isa a lokacin zai ji babu wata izza babu wata buwaya a tare da shi zai ji shi sakit kaman an zare masa sutura kowa ya mika wuya ya yadda Allah shi shi kadai ne amma a wannan ranar wannan bayanin baya miki biyan bukata dan kin baro kari cin ranta maka Okay. Mun ƙarisa ba kuwa? Yau, ana la shadidul azab, Allah mai tsananin azaba ne. Ganin azaban ne ya saka kowa ya ji ya yi salut, amma kuma wannan salut ɗin ba zai mana amfani ba. Don daga lokacin da mutum ya kai gargara tun a duniya, alamun mutuwa suka bayyana a tare da shi, kawai mutuwar ta rage masa. in ya ce Allah ya tuba Allah ya ce ba zan karɓa ba. Daga lokacin da rana ta fito ta gurin da take faɗawa, ko kina raye a wannan lokacin kika gane kura kika ce ya Allah na tuba ka yafe me ya ba zan karɓa ba. Akwai lokutan da tuba ba sa Allah baya yarda da su. Duk wanda ya tuba a wannan lokacin bai da amfani to kuma bare wanda ya tuba a filin alƙiyama ai babu lokacin. Allah mai tsananin ukuba ne mai tsananin azaba ne Allah ya tsare mu da samun azabarsa
استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
Karsa aya.
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
Allah subhanahu wata'ala ya ce istabara allazina tabi'u min allazina taba'u yaya ka gani waɗanda ake wa biyayya ake bin su ake musu da'a a lokacin da suka barranta da waɗanda suke musu da'a suke musu biyayya a lokacin da kika yadda wani shine jagoranki shine mai baki command duk abin da ya faɗa babu kaucewa a nan duniya Allah ya ce yaya aka hango ku a lahira lokacin da kuke baran-bara lokacin da duk wani mai abota ta rashin tsoron Allah suke barranta da juna Allah ya ce yaya aka hange ku kuna la'antan junanku ke kina kinsa shi yana kinki irin waccar yadda da kika bashi a duniya irin soyayyar da kika bashi a duniya sai abin da ya faɗa ki bi Allah ya ce yaya aka hango ku a filin alkiyama a lokacin da kike barranta da shi shi ma yana barranta da ke yace wa ra'aul azab don me don sun ga azaba azabar lahira baro baro ce ga ta kin ganta kuma kin san shine sanadin shiganki cikin ta shi ma ya ga azaba ya kuma gane wannan biyayyar ita ce ta janyo masa shi ma tunda aka yi masa biyayya irin wanda Allah bai yarda a yi ta ba yanzu ita ce azaba a ganin sai ya ji ba wanda ya wasa irin ke ma ki ji ba wanda kika wasa irin sa yace wata qadda'at bihimul asbab an yanke kauna ko abota ko soyayya ta irin wa'annan mutane duk wata abotar da ba dan Allah aka yi ta ba duk wata abotar da ba dan Allah aka yi ta ba a wannan ranar ana barranta da juna shedan da kansa yana gudun ki ke ma kina gudun sa da ya yi ta monitoring ɗinki yi kaza yi kaza yi kaza kina ta bi to a wannan ranar shedan ma ta kansa yake yi ke ma ta kanki kike yi wa qala allazina taba'u su waɗanda suka yi biyayya sai su dawo suna cewa law anna lana karratan fa natabarra minhum kama tabarra'u minna suka ce da suna da wata dama da suna da wani dan wani motsi da za a ba su dama su dawo duniya da sun dawo duniya su ma sun shela wa duniya cewa sun wasu wa'inan abokan biyayyar tasu su ma sun ji cewa ba za su ƙara bin su ba in an tafi lahira ai babu zancen da na sanin da duk kai bata da wani amfani kazalika yurihimullahu al'azab kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim kamar haka ne Allah yake nuna musu ayyukansu abun kuka a gare su hasara ce a gare su ayyukan da suka yi biyayyar da suka yi musu Allah zai nuna musu cewa abun da na sani ce a ranar da na sani ranar da da na sanin ba ta amfani wa ma hum bikarijina minan nar kuma wayannan mutanen ba su kasance za su samu wata hanya ta fita daga cikin wutar jahannama ba in sun shiga jahannama kawai kalidi na fi hanya ba za su samu wata hanya da za ta zame musu mafita daga wutar jahannama ba ƴan uwa bin wani Allah bin wani ba Allah ba yarda da wani Allah ba Allah ba tashin hankali ne bala'i ne kamar yadda muke faɗi cewa duk laifin da ka zo da shi filin alkiyama matuƙar ba shirka to al'amarinki da sauki-sauki al'amarinki da ɗan dama-dama. A wannan lokacin Allah ya yi fushi irin fushin da bai taɓa yi ba, kuma babban fushin ga irin wa'inan bayi masu bauta a wani Allah. Ku duba annabi Isa. Allah ya san cewa shi ba shi ya ce a bauta masa ba, amma saboda Allah kishin da yake na bautar waninsa da ake mar. Allah yana tuhuman annabi Isa. yace a anta qulta linnasi tafizuni wa ummiya ila haini min dunillah shin kai isa kai ne kace wa mutane su dauke ka kai da mahaifiyarka abun bauta guda biyu koma bayan Allah annabi isa ya ce subhanakallah tsarki ya tabbata ga Allah yace ma yakunu li an aqula ma laysa laka bihi ilmu Allah ni ba ni da dama na faɗi wani abin da kai ba kai ka bani ilimin shi ba yace in kunta qultahum faqad alimta ya Allah idan na gaya musu wallahi Allah kashina yace ya Allah ta'lamu ma fi nafsi ka san dukkan abin da yake cikin zuciyata wala a'lamu ma fi nafsik Allah ban san abin da yake zuciyarka ba saboda me yace innaka antal allamul ghuyub annabi isa an ce babu abin da yake tsoro irin wannan tambayar da za a masa ranar alkiyama bai saba Allah ba bai yi wa Allah laifi ba amma bin nasa da ake yi ake mar bauta ya zame masa abun fargaba da tashin hankali ranar alkiyama to hakan nan ne masu yi wa kowane irin nau'i bauta ko kuma wata tarayya da Ubangiji ranar alkiyama sai an tuhume ka sai an tuhume su. ‘Yan uwa mu kyautata imaninmu mu tsarkake zukatanmu. Yin bauta a wani tashin hankali ne. Kuma ayyukan nan suna iya sauka ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa har da reka kai a zamanin yanzu. So, mu yi iya ƙoƙarinmu mu ga yaya za mu kauce wa shirka. malama suka ce ana kaucewa shirka ne da tsantsan tauhidi in kika yadda da ikhlasin ki ya gamsu kullun kina jaddada Allah Allah ne kullun kina fahimtar girman Allah kullun ƙara kamba bashi da girmama shi ke a zuciyarki to shirka za ta ji tsoron ki daga shirka sai bid'a yaya za a yi ki rabu da bid'a ‘yar uwa ki zurfafa cikin sunnar annabi alaihi salatu wassalam. Ki ta bibiyan hadisan annabi,
hadisansa na gaskiya sakonninsa na- na gaskiya wanda shi ya faɗa ba wayanda za su ba ku labari a roman ka ba a'a hadisin da kika ji mai kika ɗauka fikihun da kika ji mai kika ɗauka a cikinsa ki ta aiki da sunnar annabi yau da gobe sai ki ji ba kya wani abu wanda yake tare da bid'a na ƙarshe sai kuma zunubi sabo kenan nan ma malama suka ce in kina so ki barranta da sabo to ki zama mai yawan aikin alkhairi mai yawan samar da wasu mafita a rayuwarki ta alkhairi wannan shine zai baki dama ki gujewa shirka in kin sauko ƙasa ki gujewa bid'a in kin sauko ƙasa kuma ki gujewa sabo gaba daya Allah ta'ala ya shiryar da mu ya kuma datar da mu subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk
Alhamdulillah. Allah ya saka wa malama da alkhairi, Ubangiji Allah ya sa yi zalim hasana. Na ya uwa kun ji yadda karatun mu yau ya kasance. Ga mata an nutsu, ga mata an cika da gam. Kai alhamdulillah jama'a mu ce masha Allah. Mata ga shi jiya ba a yi bacci ba. Ana ta nema abin Allah subhanahu wa ta'ala. Ga masallaci da sam ta ana da kuma da za a zauna. wani al'amari ya yi da jin da suke da suke jin daɗi a rayuwarka ya tabbata mata sun za su tsaya mata a jajirce suke a wannan zamani domin domin neman yardar Allah domin domin Allah na gama aure domin mi domin gyaran tarbiyya an gaya wa Allah matsala a kan nan kuma an zo a sake jin hanyoyin da za a riga gaya masa domin a nemo alkhairi Allah subhanahu wataala ya dakar da mu da lailatul qadar ubangiji Allah ya rayuwar mu albarka yadda muka tarin nan Allah ya sa mu isar da sakon azra'ar mu da makwatan mu da wanda ba su samu halarta ba mun ji karatun malama ta faɗaɗa mana karatu sosai a cikin ayoyin alkur'ani alhamdulillah shi maganar Allah babu wasa a cikinta babu wani abin da zaka ji shi ka ji ba daidai ba komai ka ji shi haƙƙun haka yake don haka kada mu yi wasa da shi mu dage mu dage yanzu da malama take mana magana akan yawan da ba da ilimi kamar yadda muke wannan karambani a matsayin mu na ɗalibai sai mu zo muna ta so mu isar da ɗan abin da muka gutsura a wajen malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi da suka mutu Allah ya musu rahama ta ce daidai da yare kada a yi rowar yare amma wata in ta san kishiyar tabbata abokiyar zaman tabbata jin yare in ta rika yarawa tana walwalewa tana haka ita da mai gidan kyakya ce ba koyo ba domin mi ta sosa zuciyar abokin zamarta ba ta ji yaren bai ta ila ma ba kalaman soyayya ake faɗa ba fa ila ma wani kwatance ne na garin su ka samu kanuran nan ko fulani suka haɗa baki ila kwatance ne wani suna anguwa ne ma a garin su amma sai ki jimi kamar irin kalamai manya manyan watawace na soyayya suke faɗa wala yan uwa ba haka bane kawai dan a ja miki ne a bata miki zuciya a kona miki rayi to gashi nan malama ta gaya mana faɗar Allah subhanahu wataala mu kiyaye mu dena shi ta wani bangaren kuma koyon yaren yana da daɗi yanzu idan kina so kuna zaune da baki kina so ki sirru wa yaro za ki iya yara masa idan mai gidan ne ya zo kina so ki ba wa bakin ki kuɗin nafe za ki iya yara masa rashin yaran wata ran ba shi da amfani idan na tuna shekarun baya a lokacin muna gidan soja mai gida na tafi Sierra Leone babu waya a duniya ba ta yawa ba a Najeriya idan aka je a gida ki a office ne to na akwai dan suru amma idan a cikin Nelson Center zaki yi wannan waya haba jama'a idan cewa kika ina kwana ina wuni good morning duk yaran da kika inda matukar hausa ko turanci ne yaran da ya fi karfi a najeriya duka akwai masu ji sai ki ji wasu suna ta gongoma kaga wani ni wawan wai suna ta faɗa ababen da suke sai a lokacin na yi regretin ɗin rayuwar da ba mu iya wani yare ni da mijina ba da ya ji wata wata da bababaman kalaman soyayya wallahi to baya da na iya saboda mi duka yaran da zan yi duk sai an ji kina tare sai a ce ai madan wane ta ce masa kaza kaza mutum ya fita kasar waje ku da dariya dole zaki isar da sako na kalaman soyayya wanda ya rika tuno ki ba abin kunya bane neman aljanna ce to ubangiji Allah ya dace da mu jiya muna da wata bashin tambaya wanda sai ta faɗa da ita wannan tambaya yasa na batta in tafi da ita wata bayawar Allah ce ta yi tambaya ta ce ta kasance a lokacin da aka zo aurenta ba ta son wannan abokin zama nata da aka ɗaura masa aure da shi iyayenta su suka aminta suka ba ta haƙuri aka ɗaura masa aure da shi amma ba shi take so ba tana da wanda take so suna nan dai a cikin zaman haka ɗin yau da gobe yau da gobe amma ba ta son sa kwata-kwata duk kuma san da ta ga wannan saurayi nata in ta je garin su wanda take so gaba ɗaya sai hankalinta ya tashi sai ta ji mi sai ta ji kawai shi wancan ɗin take ƙauna ba ta ƙaunar shi wannan abokin aure abokin neman aljanna ga yan wana mata mu mai da hankali mu koma ga Allah subhanahu wata'ala iyayenmu da kuka ga masu zurfin tunani wanda suka fi mu tsoron Allah kawai ilimi muka fi su amma ba mu amfani da shi kamar yadda su suke amfani da wannan ilimi na- na baya sukan dama ai addini ne halitta iyaye su duba wa yarin su miji na gari ko ko kin hau bangon duniya da tsaba tsayi ba za ki iya gano abin da iyayen mu suka gano ba abin da zai je ya zo da kika yi haƙuri kika lamunta to ai sai ki cire wancan saurayi kwatakwam a cikin zuciyarki domin me wallahi saban Allah kike yi kina aure da wani kuma kina ƙaunar wani suna nan suna raye suna aure suna haihuwa suna zama aure suna haihuwa an haifi 'ya'ya barkate wani lokacin in ta zo gida sai ta ce ba za ta koma ba domin me har a lokacin ba ta son sa kai har ta kai ta kawo suke neman juna take neman wannan shi saurayin na da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya an baki lasisin zuba soyayya ga lada ki je ki dauko lasisin bala'i da masifa waye ce ki gira shi aka kai ta kawo suke buga soyayya su ta munafurci suke zaluntar take zaluntar kansu amma shi Allah ya saka mishi da alkhairi sai sai mu yi haƙuri kada Allah ya fushi da mu kinga shi ya fi da mi tsoron Allah ita mi ta biye wa zuciya mata mu rage lobin lobin a cikin zukatanmu wallahi zai kai mu ga halaka in ɗana mutu har zai furta keki bayan ta kina kan shi shi ya furta haka ai abin ni sai ga ai isu a shem ko ai kunya ta kai kunya har ta kai ta kawo suka ɗan taɓa jikin junansu ki duba ki ji bala'i da masifa ba komai bane ya kawo nan illa rashin tawakkali da wannan kawai ta da jos da iyayen za su azabta da ita ko masu mutane inda ta yi domin Allah subhanahu wataala da dama magabatan da an yi musu aure ba su taba kallon mazajen su ba wasu sai ranar da aka kai ki gidan ran da ya fara shigowa a ɗakin za ki ga fuskar ki auren mara da Muhammadu ake daurawa sai daga ba sai a ce ai Muhammadu wane ne na gidan wane haka suka zauna iyaye na haka suka haifafa kuma suka samu ladan aure kuma insha Allah za su dace da aljannatu su saboda mi sun yi biyayya wa Allah subhanahu wataala sun yi biyayya iyaye amma bata ta shiga wucewa ba sai da ta fara samun jarrabawa shi shi wannan mai auren sai ya nemi su ya zauna ba shi da abin da zai juya ba dai da kawo su ci su sha yan wanda su suke tallafa mata a gida ga yara sun yi yawa ita ta kai har ta kai ta kawo yanzu ita take neman ta dauki ina ga dauke take na barkono da kanta ta kai wani gari ta sayar sannan mi ta samu abin da za su zo su ci me ya sauka miki wannan ni da iya fahimta ta na almajira wallahi fushi Allah ta'ala ya fara yi da ke dole ya sauke miki azaba da yunwa yaya zaki zaki samu wani sun kuma yaman gardi yar uwa har ku yi zancen wani abu har ku yi zancen wani abu ke da shi wadda har za a kai iya bayyana da sha'awa a irin wancan kalmar da ta faɗa ina rage kalmomin saboda mi abin sun ɗanyi girma har shafe-shafe suke da shi da wancan saurayi ya za a yi an gangama miki aure mai daraja mai kiba ai matar aure ta fita daban yan uwa mu ji tsoron Allah baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki koma ga Allah ta'ala ki yawanta istighfari shedan ya zama mai abokin zama da ke a cikin zuciyarki yana kusa da ke kullun amma idan kika dage da yawanta istighfari da yawanta karatun alqur'ani Allah subhanahu wataala gafurur rahim zai gafarta miki shi kuma wancan miji naki ko mun lalacewarsa ki ɗauke shi a matsayin miji ko mun talaucinsa ki ɗauke shi a matsayin miji a da muna yarinta wa ake cewa baban soyayya mijin takarwata ko amita ba ta ko ba haka ba a ce su ne iyayen soyayya to ko mun tauyewa mijinki ki taswiranta shi a cikin zuciyarki ki riƙa ji wallahi nisan da nake jamila ta ɗauka nake mijina kar duniya babu shi kyawu ko ba kyakkyawa bane amma wallahi ji nake yi ba wanda ya kai shi kyawu ba wanda ya kai shi kama saboda me zuciyata nake ba wannan amsan ita take ƙara min wani din sa cikin zuciyata amma sai kika ɗauko wani da banke kika sashi a wannan matsayin ya Allah zai ya barki ki yi haƙuri ki koma ga Allah ta'ala ki yadda da kaddara da ta hau kanki shine abokin aurenki shine mijinki uban ƴaƴanki ki ta yawanta istighfari wallahi ki kama karatun alqur'ani kullun ki zama kina cikin tasbihi da hailala kada ki yi wasa idan abin da ya bijira miki kika je kika samu kin faɗa wani wallahi halaka zaki yi yaya zaki ita wannan harka da kuka fara shigan mara aure ma me hukuncin sa bare mai aure dan uwa mi hakuri mu koma ga Allah ta'ala wallahi azabar Allah ba abin wasa bace yana nan yana jira mala'iku suna nan su rubuta a madakata kuma za a sabe mu za a buga wa mutum gudumar da take gaban mala'ika saboda ni ba za a fasa abin da Allah ya ce ba Allah ta'ala ya shirye ta ubangiji Allah ya juyo da ita hanya madaidaiciya da dukkanin masu so su shiga hanya irin tata ma ubangiji Allah ya shirye da su ya dawo da su hanya madaidaiciya na'am sai insha Allah tambayoyin mu na yau wanda wannan tace assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malama ta iso lafiya malama da Allah ina so a taya ni da addu'a zan fara jarabawa bayan sallah nagode malama to Allah ya baki sa'a da nasara a cikin wannan ba malama sai ta wannan ba insha Allah za mu saka ki kuma dama muna jam'ul addu'a ko jami muke addu'a mu Allah ya baki sa'a da nasara wannan kuma tace assalamu alaikum malama da fatan malama ta zo lafiya ni Amina Abdullahi ina neman taimako ina neman dan ba ni da miji kuma ba ni da kowa dan Allah ina neman abin da zan ci idan Allah ya sa kuna da shi a taimaka min a sha ruwa lafiya to insha Allah Amina Abdullahi ba fara wani hanya ba ma an fara in yaso in kina nan inda rabanki insha Allah zaki samu Allah subhanahu wataala kuma ya azurta duk wanda bashi da abin da zai ci Allah hore masa wannan kuma tace malama zan iya sadaka da kayan mijina bai sani ba to bi za a ce malama ba za ki sadaka da kayansa bai sani ba sai dai da babban abinci an yadda mace idan ta yi girki dan wanda za ta ba wa almajiri ko makanci ba laifi ba ne da babban abinci amma kuma kar ki dafa daman da niyya kika ƙara ya yawa dan za ki bayar ɗin in da niyya kika ƙara dan kina so ki ba wa wancan ko kina so ki ba to wannan ma ba daidai ba ne ki dafa abinki dadan naku a cikin nakun ne sai ki ɗauka kuma ki isani ba laifi ba ne ai ba naki ba ne namijin ne amma kuma kina da dama ki wannan kyautar an sauwaƙe miki a ɗan ƙarin bayani da zan wa iyaye mata game da bayanai da jamila ta yi shine a zamanin annabi alaihi salatu wassalam wata mata ta kai ƙara zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam cewa an mata auren dole ba ta son mijin in ta gan shi ba ta jin daɗi a zuciyarta annabi ya aika aka nemo shi ya masa umarni ya sake ta sai take ya rasulillah shin umarni kake min na cewa ko kuma shawara ne sai ce eh yana ganin shawara ne sirabin ya fi alkhairi sai take to alhamdulillah ita za ta yi wa iyayenta biyayya tunda su suka zaba mata shi amma fa ba ta so amma na fito da abin fili ne don iyaye mata mu gane ba daidai bane ku aura wa 'yarku wanda kuke so. In kuka zaɓa masa, mata saboda kyautayi da kuke tunanin zai samu, sai kuma ba ku samu abin da kuke so daga yarinyar ba, to mafi ala shi ne mai ku datse san da ku kuke yi ɗin ku haɗa ta da wanda kuke so. A darasussukan mu na baya na faɗa, yanda ake ajiye miji, shi miji ne a ɗaki, shi kuma wancan na wajen baby sai a ci rayuwa da shi. abin da ma mafi akasari yake faruwa shine idan an yi irin wannan abin da yake faruwa shine za ta ci gaba da ainihin akwai kisa kasan da muka yi ma ai ta kai ma har akwai mu'amala tana zuwa ta neme shi ko yana zuwa ya neme ta ta ce ta san wallahi ta sami ƴaƴaye aƙalla uku hudu da shi ita ta san ba ƴaƴan mijinta bane kuma ba a fahimce su ba daga ƙarshe ta samu kanta cikin damuwa irin da Allah da ya dawo mata da hankalinta take yi tunani saboda haka iyaye mata ba fa dole bane sai kin aura mata alhaji wani da kike so ki batta da dan nigan nan da take so Allah ya shirye da shi gaskiyar magana ba gaskiya bane ku jajirce akan cewa sai ƴaƴan ku sun auri wanda kuke so ko da kuna kyautata masa zato ne idan Allah ya ga dama shi ma wancan da take so dan Allah zai dawo da shi yanda yake idan har dan Allah take son sa Allah zai gyara mata shi auren dole ba abu ne mai kyau ba tun zamanin annabi tun zamanin sahabbai ake sami irin wannan matsalolin kuma har yanzu har yanzu ina ganin wani lokacin in aka buga za a yi sulhu aka buga za a yi sulhu ya gagara a hisba raba auren ake yi wani sai kiga har ya kai matsayin sai an bashi kulki sai an biya shi wani kuɗi tukunne ya shiga saboda baya so ya rabu da ita kuma da gaske take ita kuma ba ta so kiyayya fitina ne wata mata mai shekara hamsin da wani abu da aure ta ce lokacin da mijinta yake jinyar mutuwa suke fasin fasin ita da abokiyar zamanta wannan ta kwana wannan ta gudu ta ce wallahi bata gane akwai sauran kiyayyarsa a ranta ba saboda wannan dadewar da aka yi ta yi haƙuri ta yi biyayya tana kuma masa komai yadda ake so ashe wannan kiyayyar tana nan a ɗaure a kafan zuciyarta ta ce lokacin da nake shiri zan tafi asibiti ita kuma uwar gidana ta dawo daga asibiti sai na ji tana ce wa ɗanta ai babanku kan Allah ya masa rasuwa sai dai ku yi haƙuri ta ce ina ɗaki na jiyo abin da na ji ta ce wallahi da wani abu ya ɗauko min tun daga ƙwaƙwalwata sai na ji kaman ana yaye min wani tantani a jikin kaina tun daga ƙwaƙwalwa ta ce har ido na ta ce kallon da nake yi a bayan mutuwarsa ba irin wanda nake muna raye da shi bane saboda haka iyayya masifa ce duk wanda ya suka ce ba sa son juna don Allah ku daina cewa sai kun haɗa su dole wallahu ta'ala alam Allah ya datar da mu ni addu'a lokaci na da tabil ya taru na marayu an kawo wata ta kawo kuɗi a yau ba a bisa addu'a ranar ma ta kawo a ba marayu domin ana ta'ala a kai wa abin da sun talata to ga sunan da kashi kashi da kayan sallah ma duk sun taru Allah ya saka wa kowa da alkhairi sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اللهم إنا أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله وبحمده على ذكره وجعل نفسي وزنة عرشه ومدار جناته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah iya mu da suka ramu zuwa gidan gaskiya tun daga zamanin Annabi Adam alaihi salatu wasallam zuwa yau Allah ka tsare su da rahama Allah ka gafarta musu makotan mu na kursa ne wanda ubangiji Allah ka haskaka musu kabarin su ka fada da musu kabarin su ka sa azan su don su ce mu koma a gare su ya ayayen da suka sauka akan hanya Allah ka shirya mana su ka dadawa wanda su kan hanya madaidaiciya wayanda suke karatu ko a kusa ko a nesa Allah ka shirya mana su ka kara musu tsoronka ka kara musu san wanzan Allah annabi rahama sallallahu alaihi wasallam sai suka dosa masu yin jarabawa Allah ka ba su sa'a da nasara Allah ka ba su sa'a da nasara Allah ka ba su sa'a da nasara wanda suke shirin tafiya karatu su ma Allah ka dace su da admission da daidai abin da suka nema wanda ya fi alkhairi a gare su wayanda ba su da aure ba zaure Allah ka ba su mutu na gari yan mata Allah ka ba su mazaje na gari mu da ke tare da mazajen mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka azurta mazajen mu da halarci yadda mu halarci shayar da mu halal ubangiji Allah ka kara musu tsoron Allah Allah ka kara musu tsoron Allah Allah ka kara musu tsoron Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين